الرحيم والصلاة والسلام على المنزل عليه قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya da jinjina ga Allah subhanahu wataala wanda shine yake ba mu ikon haduwa a irin waɗannan gurare masu muhimmanci domin ribantan daman da Allah ya ba mu iko muka sama sannan kuma a yau ranar alhamis sha shida ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda yake yi daidai da shida ga watan august shekara ta dubu biyu da ishirin da izinin Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi na tuhfatul atfal kamar yadda Allah ya bamu iko muka faro kuma wannan shine darasi na biyu insha Allah subhanahu wataala a darasin baya malam ya mana magana akan bayan mukaddima ya mana magana akan ya kiranyi wannan littafi da suna tuhfatul atfal watan tsaraban yara kuma abin da ke ciki ya rawaito ne ko kuma ya karanto ne daga malaminsa Sheikh Nuruddin Almihi da kasarar Mimun ba maihi ba kamar yadda wani sun su kan karanta sannan mun ji bayani akan abin da ya shafi a kam na nuna sake na watanni kuma mun ji kowane hukunci na da harafi a inda muka tsaya shine malam ya umarce mu da yin gunna duk inda muka sami nunin da mimun sun zo da shadda ko thumma innahum lasalul jahim idan muka samu mimun ta zo da shadda ko kuma nunin ta zo da shadda za mu musu gunna to amma gunnan wace iri akwai gunna asliya akwai gunna sinaiya za mu yi masu gunna wace iri kenan sinaiya allati tukaddaru bi harakatayn ko kuma miqdar harakatayn to da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yau zamu tashi ne a kuma tashi mana kan na yau shine ahkamul mim sakina haka ne ko ahkamul mim sakina ahkamul mim sakina hukunce hukuncen da ke da alaka da almim asakina yau da ya tsaya haka ya ce a kamul mim to wannan ibarar za ta zama muhama me yasa za ta zama muhama saboda ba a siffanta mimin din ba amma da ya ce mana asakina to nan yayi abin da ake ce mishi at-taqayyid bis sifa at-taqayyid bis sifa ma'ana ya kayyade mana irin mimin din da zai magana a kanta yanzu kenan kai tsaye kawai za mu gane yana magana zai mana magana ne akan al-mim as-sakina ita mim as-sakina ita ce mimin wace ba ta da wasali hiya al-khaliya min al-haraka ita ma ta'rifin ta hiya al-khaliya min al-haraka sannan kuma mimin din tana da hukunce hukunce guda uku kamar haka na farko akwai inda ake mata a idgam shine duk inda aka sami mimun a gabanta ta zo misalin fadin Allah madaukin sarki lahum masala ga mimin ɗinmu a sakina ko sannan sai muka samu mimin irinta ta wannan za mu idgamin mimin ta farko cikin mimin da ta biyu sai mu idgami shi mu gunna shi ma ila yau domin me yasa za mu gunna me yasa za mu gunna abin da yasa saboda ita mimin din nan tana da daga cikin siffofinta akwai gunna shi yasa za mu yi gunna watan wayin kana mimin ce a farko ko mimin ce ta biyu to za ka iya yi itibarin cewa gunnan mana za ka iya ɗauka cewa gunnan ta mimin ta farko ce to idigamin sai zama nakis za kuma ka iya ɗaukan gunnan ta mimin ta biyu ce idigamin sai zama kamil kamil za mu ji insha Allah ta'ala gaba yaushe ne idigami zai zama kamil yaushe ne zai zama nakis لهم مثلا لهم مثلا sabanin mutum ya karanta kamar haka lahum sai ya ɗora mimun sannan kuma sai je kuma ya furci da mimun mai fata a'a aza fata lahum masala misali sai dai lahum masala idan muka ɗauko tarihin nan na jiya huwa lafzu bil harfaini kasani shikenan kawai ita abin nan wannan ya baka formula al idgham huwa lafzu lafzu anan bi ma'ana at-talaffuz bi ma'ana at-talaffuz domin akwai al-lafzu wanda yake nufin lafazi statement kawai akwai kuma al-lafzu wanda aka amfani da shi ana nufin at-talaffuz yin furci huwa lafzu bil harfaini kasani haka ne ko jazakumullahu khaira ko lafzu bil harfaini kasani shine kai furuci da harfa guda biyu kamar na biyu ga harfa guda biyu nan ko to idan mun tashi sai mu furuci da wancan nan mimun kawai amma mai shadda automatically idan muka yi furuci da wancan nan mimun din da shadda na nuna cewa in idiga mun nuna ta farko zuwa nuna ta biyu lahum masala sai dai a riwayar abdullahi ibn kafirin da kuma imamu kalun sai kuma warshu amma shi da sharadi riwayan kiran abdullahi ibn kafir shi na yin sila in ya zo tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lahum ma kasabtum walahumu ma kasabtum aka yake karantawa lahumu masala lahumu masala shi sai sila haka nan kuma kalun to anan ne kuma zan ribanci wannan damar ajiya ɗaya daga cikin yan uwa Allah ya saka mishi da alheri kowa ma Allah ya saka mishi da alheri wanda suke sauraron karatun nan ta WhatsApp da sauransu to sai yau yi min text da safen nan cewa aje mun yi bayanin wajen silatu mimil jami'i to bayanai na akwai akwai inda ne kuskure to idan har ya tabbata hakan yana da gaskiya na yi kuskure afwan ba silatu mimil jami'i ba wajen silatu ha'il kinaya silatu ha'il kinaya a ka'idar ibn kafir idan aka sami harafi mai ɗauri kafin ha'ul kinaya shi ibn kasir yana yin sila da wawul lafziya kamar misali an hu ko kuma ya'un lafziya kamar misalin a fihi huda fihi huda an hu kaza misali to shi a ka'idansa yana yin sila duk sauran ƙurra ba sa sila silan shi ne ka ja harafin madda ta hanyar wannan hakuri din wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna to sai na yi bayani cewa fihi fihi wa yakhludu fihi muhana cewa a yadda mun bayani na ce hafsu yana yin kasuru to idan har ya tabbata haka ne eh lallai inda ma huwa khata'un minni wa min shaitan sila ne ya kamata in bayani domin ya faɗa har na kawo baitin shatibi to baitin kuma sai zanto ya ci karo da abin da na faɗa kenan sai ya zama kamar yadda imam shatibi ya bayani wa ma qablahu taskinu libni kafirihim duk ha'un din da muka sami sakin kafin sa shin sakin din nan mamdud ne ko ko gari mamdud kaman fihi huda ba ga sakin ba kaman minhu ayatun muhkamatun ko kaman ga sakin nan ko to idan aka zo ba za a yi sila ba kowace riwaya sai kira'ar abdullahi bin kafir riwayan bazzi da kumbul amma faɗin Allah madaukin sarki wa yakhludu fihi muhana imamu hafsun yayi mutaba'a da ibnu kathir yana sila a nan shi imam hafsin wanda ke wannan sananne ne kowa ya san shi cikin suratul furqan ko wa yakhludu fihi muhana haka yake karantawa to alhamdulillah neman text ina mai godiya da kuma bayanin da sauransu to saboda matsalar network har yanzu text na ga bai shiga ba amma na san dai in Allah da wannan bayani zai ji lalle in nayi bayani akan cewar Imam Hafsu yana yin kasuru anan fihi muhana to wannan kuskure ne daga ni idan kuma kila bayanin ne bai ba fahimta ba to amma dai tabbataccen al'amari shine abin da ya mun suke bayani wa yakhludu fihi muhana wa hafsu ma'ahu akhuwila bi ma'ana akhu mutabi imam hafsun yayi mutaba'a da ibn kathir wajen yin sila silan shine ka ja ha'ud damir anan ka ce fihi fihi muhana aka biyu kenan ko a ka'idar imam hafsu ba za a yi ba nan saboda mene saboda an samu sakin ya sakina ko to amma riwaya ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za a yi sila a wannan gurin shikenan sai a yi ba magana cewa wai to ai an samu kaza da kaza da kaza a'a alqira'a sunna muttaba'a nakala hal khalafu an salaf to Allah ya ji kan malamai da rahama sannan kuma sai hukunci na biyu shine al ikhfa ita memo ana mata ikhfa'i duk lokacin da aka same ta gabanta kai tsaye sai aka samu harafin ba'un kamar misalin wa hum bil akhirati hum yuqinun haka ne ko wa hum bil akhira za a yi gunna mikidanin harka biyu kaga ita ma nan gunnan za ta zama wace iri ce sinaiya saboda duk gunnan da ake kaddara ta da harka biyu ta zama gunna sinaiya yan uwa ita ce idan kana karatu musamman kana hadar duk da yake abin da ya tabbatu shine za a yi gunnar to amma mikidarin gunnan harka biyu shi wannan idan har ya zanto mutum bai samu yayi ba insha Allah ta'ala nan ba shi da zunubi a kai saboda gunna ce sinaiya malaman fannin su ne suka fitar da mikidarin ta za ta kai harka na harka biyu mun fahimci wannan ko amma idan asalin gunnan baka yi ba to wannan mutum yana da kuskure ga baki da Allahu alam Allah ya sa mu dace amma fa kar ya zanta kuma wannan a ce za a banzantar da hukuncin a'a fafhamhu wa laysa mukhaddala in ji mu shatibi za a yi aiki da shi a riko da shi domin malaman fanni abinda suka bada fatawa a kai mutukan bai ci karo da alkurani ko hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ba shi za a dauka amfani da shi Allah ka samu dace sannan kuma sai hukunci na hudu na uku shine al-izhar ana yin izharin mimin ne wata ana daura mimin cap ba za a ji gunna sina'iya ba sai dai gunna asliya idan aka sami harufa sauran huruful ja'iya in ka cire menene mimin da ba'un da kuma alifun misali idan muka sami ta'un a gabanta idan muka sami fa'un a gabanta kamar misali wa hum fiha hum fiha wa hum fiha mun fahimci wannan ko ma'ana inda muka samu kowanne harafi daga cikin huruful hija'iyya amma banda mene banda mimun irinta ba'un da ba'un da kuma alifun wannan idan aka samu alifun misali lahum sai aka samu alifun a gaban ta alifun mad lahuma kaga za mata harka kenan ko ko kuma idan aka sami hamzatu waslin a gaban ta aliful wasli ko hamzatu waslin kaga sai a mene sai a daure a shagaltu da daura lamun kawai kamar kutiba alaikumul qitalu falamma duriba alaihi mul qitalu alaihi mul shikenan Allah ka samu dace To Allah alimamu jamzuri ke cewa a baiti na goma sha takwas haka ne ko? ‘Yan uwa yana da mahimmanci mu ba wannan abu mu ba wannan kan mahimmanci. Tajwidi kusan ba ci ga ba shi mahimmanci ba. In an dan karanta kutai ba shi kenan. A yana da kyau mu ba shi mahimmanci ba don komai ba saboda menene littafin Allah ne za mu karanta. mun ba da bayani a hausa kawai idan baka yi hausa da kyau ba karke za ka yi kuskure ba za ka yi sai da sako ba kowane harshe idan baka furta yadda masu harshen suke ba za ka yi sai da sako ba to ina kuma ga alkur'ani Allah ya fakar Allah ya ci ya saukar da anna sababna ma'a sabba da sod sai mutum ya ce anna sababna ma'a sabba wal yazbi billahi lalle mu mun zazzagi ruwa zagi kaga sabbu da sinun zagi kenan da kuma sod shine zubowa ka zuba wani abu a cikin wani abu annan sababin ma'a sabba kenan babu yadda za a yi ka faɗi sod sai ka san mafitanta sai ka san siffofinta sod na da hamsu haka ne ko sod na da menene itibak tana da kuma tana da istila'i tana da kuma mene tana da jahar tana da kuma mene tana da safir suke na guda biyar kuku na tana da shida ne ko to saura din to za mu zo insha Allah kara da mu za mu zo to wannan faɗanta ta cika ta zama sadin kamila balarabiya sai ka san mafita da sifatin shi yasa ibn jazari a cikin littafinsa jazariya kamar yadda zamu karanta yake tambihi da cewa menene yake cewa na mamina masu hadin jazariya a farko ba sifatu a jarin ba an yi nisa nam نعم منين إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات waɗansu malaman kira'at suna fahimta ba shi halasta ka shiga karatun alkur'ani sai ka san makharij kowane harafi ka san mafitansa kowane harafi ka san siffofinsa wannan shine zai baka dama ka iya furta harafi da siffa mai kamala ka furta harafi balarabe liyalfizu bi asahil lugati idan ko baka sani mutum bai san sifa bai san harufa ba to karke zai ta furta baka abin nan yar kwarbai ce wani ma ya furta yar kaura wani ya furta yar kano da haka za ta yi wani ya ce allah zina to kaga wannan zalun anan ba balarabiya ba ce wani ma in ya zo ya ma faɗo na harafi ma wani guri to allah ka samu dace allah shi wani jagora to shine al-imamul jamzuri ke cewa والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف اللينة لذي الحجا والميم إتميم إن تسكن أما شرقي إن تسكن إذا تزود سكون شيسا متاشين كراتين يزما أحكام الميم الساكنة saboda ya ce mana in taskun sharadi ne wannan taji bi ma'ana taji'u ita mimun din idan ta zo dauri takan zo akan same ta kabalal hija kafin hija menene ma'anar hija shine kabla huruful hija'i harufan larabci alifun ba'un ta'un sa'a kara gyara kara gyara saboda ma'aunin waka ne ba in yazo da alhamza din ba zai yi ba ba ma'auni ba zai karba ba saboda shi mawaki kawai yana kula da ma'auni ne kawai in kalma ta cika ma'auni shikenan kawai kaman tele ne ai kawai ba da ka zuwa bane ko sai ka bashi yaji kalle ni ka gani to je ka dinka ni ina sai ya dinka maka wannan nan ko shekara miliyan zaka yi ran ba za ka iya shiga cikin shi ba ka gani sai ya auna ko to haka shi ma mawaki sai ya auna kowace kalmar sai ya auna ta za ta shiga cikin tafila ma'aunai na waka ko ba za ta shiga ba to shi yasa ya cire alhamza anan matsala ta abun nan la alifin layyinatin banda al alifin lina idan aka ce al'alifin lina kamar yadda muka san wawun da ya'un sun siffantu da mene lin ko to shi ma alifun ya siffantu da lin shi ma sai dai ya fi shahara ne ga wawun da ya'un musamman idan sakana wal fataha kabla kuma mun fahimci wannan ko a malamai suna yawan kawo wawun da ya'un amma ba a kawo alifun duk da cewa shi ma ya siffantu da lin abin da yasa saboda shi alifun la ya'ti qablahu illal fat ba wata wasu ba wata harka da ake samun kafin su sami ne to shi yasa kawai sai su wuce sai su yi magana akan wawun da yawon amma shi ma hakikatin alifin yana da yana da link shi ma mun fahimci wannan kamar yadda zamu gani insha Allah cikin sifatul huruf to kenan idan mimun almimu sakina gata lahum ita wacce nan mimu sakina ce ko madalla idan muka sami alifun a gabanta harfin dalu ala tasniya shikenan za a bata aran menene fatha shikenan sai a ce lahuma to banda inda ta sami ta zo gaban mene ta zo kafin alifin lina bi mana alifin mad mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace to mimun idan ta zo da daure akan sami ɗaya daga cikin hurufin hija'iyya a gabanta kamar yadda anan mun samu mimun ko haka ne ko nan mun samu ba'un nan za mun samu mimun za mata idgami nan mun samu ba'un za mata mene ikfa'i a nan kuma za a iya samun sauran hurufin hija'iyya amma banda mene banda aliful mad shikenan in aka samu aliful mad me za mata za a bata fatha shikenan ban sani ko bayani ya fito to Allah ya da fahimtar da mu la alifin layyinatin amma banda alifin lina alifin mad lidhil hija ga ma'abucin mene hankali ai lidhil aqli alhija bi ma'ana alaqlu jazakumullahu khaira alhija alhija wannan suna ce mai jinas an samu haruffa guda biyu a kalmomi guda biyu sun ittifaki wajen waɗansu haruffa da harka أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط أحكامها وكنشو كنشو إتا الميم الساكنة ثلاثة غدا أكني لمن ضبط غوان دي كيا يحكا غوان دي حدث يحكا الضبط أنا ينا دم أناني نا الحفظ لمن حفظ ذلك ذاك إسام كلمة غاتا ألغا معننتا amma istilahin malaman fanni kaza kuma zai yana zuwa da kaza misali anan tana da ma'anan hafiza alhifzu hadda kawai mun fahimci wannan ko amma idan ka ɗauko kalmar wajen malaman hadith za ga misali maganar albaikuni da ke cewa yarwihi adlun dabitun an mislihi shi hadisi sahihi shine hadisin da adalin mutum ya rawaito shi adilun sai ce mene karkace mahaddaci karkace mahaddaci kai sai in ka ce mahaddaci to ka keɓance shi da mene hadda kawai na kwakwalwa mun fahimci wannan ko ko da ma ka ce hafiz din dabitun mahaddaci to sai kai bayani amma ga nau'in dabtutun nan akwai dabtu sadri wanda ana danganta abin ga kirji amma menene ke hake haddan hakikani kwakwalwa ko saboda kwakwalwa idan ta haddace zuciya ita kuma take ta dabburin abin da aka yi ne aka haddace to sai suna sai suna amfani da malaman ulumul qur'an suna amfani da sadru ko kuma suna isnadin hadda zuwa ga kirji duk da cewa ita zuciya da ke cikin kirji duk da cewa zuciyan ba wai ita take haddacewa ba a'a kwakwalwa shi ke haddacewa ita zuciya tana ta dabburin da aka haddace ne kenan ka gani idan zuciya ta haddace an kwakwalwa ta haddace amma babu zuciya wanda za ta yi tunanin abin to ba shi da fa'ida to Allah ka samu dace saboda ba za a kula da abin da ake da kirishi ba to Allah ka samu dace wajen malaman hadisi suna zo suna sukan zo da kalmar da ma'anona guda biyu to Allah ka samu dace a hakamu ha salasatu liman dabat ikhfa'un hukuncin hukuncin da guda uku ne nan ma yayi at-tafsil ba'dal ibham kenan ikhfa'un akwai ikhfa sai kuma idgamun wa izharun fakat kawai Allahu alam ya ce fakat ne don kada ka fahimci akwai menene hukunci na hudu shine wanda muka samu wajen nuna saki na can ko sai ya ce fakat kawai fal awwalul ikhfa'u inda al-ba'i wa sammihi shafawiyya lil qurra'i fal awwalu hukuncin farko na mimu sakina shine al ikhfa' inda alba'i ana yin ikhfa'in mimun sakina a wajen mene ba'un gashi nan a tsakiya ko wasammihi sannan kuma sai ka ce mishi mana shi al-ikhfa'i din lakabin sa a wajen malaman tajwidi shine al-ikhfa'u shafawi daga kalmar shafatun shafatun asalin kalmar shafatun asalin kalmar shine shafawun da wawun mabanci wannan ko to da suka tashi a larabci sun suka yi wani abin da ake ce mishi ta'awid at-ta'awid shine at-ta'awid shine a musanya wani harafi da wani harafi zamu ga baki nawa ne daya biyu uku ko sai aka musanya lamul kalima wacce ita ce wawun sai aka kawo ta guje a gurin kaman sanatun sanatun asalin shi menene sanawun shi yasa idan zaka yi nisba zaka ce sanawiyun sanawiyun sanawiyun shi abin da ke faruwa sau daya shekara sanawiyun kaman izatun allazina jalil qur'ana izin kaman izatun shi ma me ibn maliki cewa akwai wanda akwai baitin da ibn maliki na mana bayani akan wannan akan jam'ul ina to ba wanda muke karatun masu haddan to Allah ka sa mu dace mun gane ko amma ya magana akan nam faddal jam'u zakar salim ko yayi bayani ga yanda ake ga hukuncin shi to bari mu ci gaba jama'a kowa ya shirya fa idan Allah ya ba mu iko dama muna fatan ita ma alifatu bin malik a zo a yi anata daura insha Allah ta'ala a jama'a haka za a yi karatu wuta wuta Allah jikan wani malami na yakan ce kira jahannamiya za a yi karatu wuta wuta akwai wani malami wani tana sunan shi ba kawai kila wani ya yi tunan shi ya yi kira ya tana sunan shi nan ba mutumin zamfara ne malamin hadith ne to amma suna yin karatun a sakkwata ne in ba na manta ba idan suka tashi za a yi daura to akan yi dauran littafin hadith karatu ne ake fafata tun daga safe har magariba idan kuma idan aka tashi karfe takwas da dare kuma za a zo a duka shi ma sai su baki a haka yanzu ina gani in ba na manta ba suna ko kusan ma sun gama sunan ibn majama haka ake yi to yan uwa boko boko yanzu tana hana mu karatun addini sosai kuwa to kaga da irin wannan ne zaka samu karatu sosai laraba haka suke ta yi irin wannan daura din su ta daura a sassa littattafai malam jafar allah jikan shi bin usman da sauran malamai a kano saboda matsalar rashin luga da dama ba su da shi to kuma ga yan bidiya ana ta fama da su wallahi malam sai da suka fitar da lokuta asabar da lahadi kawai na karantar da ulumin luga idan kuma an samu dama za a yi sai a yi daura bin usman har yanzu yana yana yana shirin wannan daura din za ka har an kwana har dare karatu ake yini karatu dare karatu to insha Allah mun ma za mu fara sai a shirya amma fa da sharadi lasisin ka Allah cikin malam ba'ari ya cewa la lahihin ka lasisin ko certificate ɗinka na shiga dauran shine ka gama Allahul wazi tun daga na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida in ka gama waɗannan don haka shi ne za ka fahimci alfiya ko don baka fahimci su ba ta za ka gane alfiya to Allah ka samu dace za mu fara shirya irin wannan karatun insha Allah malam balalu sai ya shirya kenan daukan karatu Allah ya sa mana albarka wasani idgamun bi misliha ata wasan to ina bayanin kan kalman shafawi ko asalin kalmar da kamini da kamini muka ce shafawun da wawun sai aka share lamul kalima din sai aka na wa uzat sai aka musanya ta ai ubdilat sai aka musanya ta da mene da ta guje gata shi yasa idan ka zo isnadi sai ka ce mene shafawiyun mun fahimci nan ko sannan kuma akwai wani wajihi shafahiyun ina jin mun yi shi a cikin mulhatul irab karatu mu ko to Allah ka samu dace akwai wani malami malam umar ban kiyaye sunan shi ba sun yi karatun mukama mukamatul hariri to haka su amma ina jin yadda suka yi karatun su tun safe ne asabar da lahadi ne kawai in sun an zo tun safe sai magariba haka ake yi ta Allah ka sa mu dace Allah shi yassari mana mai albarka wa sani hukunci na biyu ga na mimu sakina idgamin shine yin idgami ata bi misliha wanda idgamin ya zo ne cikin kwatankwacinta ba'un din nan tana da ma'anar fi ata bi misliha ai fi misliha yin idgamin mimun hukunci na biyu shine idgamin mimun ko wanda ya zo yin idgamin cikin mene cikin mimun irinta ban sani ko an fahimci baitin Allah karo yasari mana wa sammi shafawiyya lil qurra'i wa sammi idgamin sagiran ya fata wa sammi ka kira wannan idgamin da cewa idgam sagir idan aka sami harfa guda biyu misali mutamathilan misali ya'lamu ma mu ma aya nan mun ga harfan duk sun zo da wasu sila ko sai kuma lahum masala a nan na farko ya zo da sukuni na biyu kuma ya zo da harka ko fadin Allah madaukin sarki kuma mamnun a nan na farko ne ya zo da harka na biyu kuma ya zo da sukun kun ga aka su kenan ko to duk lokacin da kaga mutamaz harfa guda biyu iri daya ko mutakaribani ko mutajanisani sun zo da wasu suna sai ka ce mishi kabir nan kuma an samu na farko ya zo da sukun na biyu kuma ya zo da harka ko sai ka ce mishi sagir a nan kuma mun lura an samu akasin wannan ne ko to wannan shi suka ce mishi mutlaq mutlaq to amma shi me fa'idar sanin wannan fa'idar sanin wannan shine a nuna maka riwayar hafsu da sauran riwayoyi za a zahari amma ban da riwayar susi shi susi yana yin idgamin memun cikin memun duk inda suka zo a cikin alkur'ani ko kuma mutamatsilani kabir da mutajanisani da mutakaribani ويعلم ما في البر والبحر ألم تر كيف فعل سيد إدغامي ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أكيكيشي بل يداه مبسوطتان ينفك كيف يشاء ينفك كيف سيد إدغامي كافن تشكين kafin cikin kafin haka ne ko yunfiku kaifa kafin cikin kafin haka yake yi jama'a mun fahimci wannan ko to wancan su sune gabanta da shi wannan kuma shi zahari ake masa mamnun mamnun ba a idigami wannan ba ya fa sai waɗannan rufa a ko da mutakariba ne ko mutajanisa ne kuma ko mutamakila ne duk haka za ka ba shi hukunci da cewa idan wancan waɗannan sun zo da harka idan ta hadda ta harkar harfani yusamma mislani wa idan sakana al-awwal wa taharraka ath-thani yusamma wa idan taharraka al-awwal wa sakana ath-thani sai ce mishi mutlaq na'am to wasammi idgaman sagiran ya fata ka kira wannan nau'i na idigami inda aka yi idigamin ba'un cikin mimin cikin mimin irinta sai ka ce mishi al-idigamus saghir ya fata ya kai dan saurayi ya kai saurayi to anan yayi jumla ce nida'iyya ko to nan ya kawo ni litashwik shauki domin ana karatu ana maka adda ko ana karatu ana dan janyo ka kaga wannan ai kaga za ka yi farin ciki za a yi motivatin ɗinka ko to shine ya yi wasalisul izharu fil baqiyya hukunci na uku shine al izhar yin izharin mim musakina fil baqiyya ban sani ba ko kun tuna maganar a can wajen izhari ko wal rabiul ikhfa'u indal fadil to nan wasalisul izharu indal fil fil fil fil fadil shi ma fil baqiyya ka iya sa ka iya zuwa da kalmar misali ka canja ta da wannan amma ba baitin ba wajen baiti misali hukunci na uku shine yin izhari mimu sakina wajen sauran haruffan min ahrufin na sauran haruffa wa sammiha ka ce ma wannan nau'i na ikhfa'i ash-shafawiyya me yasa ke ce mishi ash-shafawi saboda ana amfani ne da labba wajen dabbakawa ana amfani da labba wajen dabbaka hukuncin ana amfani da labba wajen dabbaka hukuncin shi yasa aka danganta hukuncin ga mene ga shafa labba mun fahimci wannan ko wa hadhar la dawawin wafa'an taktafi li qurbiha wal ittihadi fa'rifi yayin da kake kokarin ikhfa'in mim as-sakina sai aka sami wawun da fa'un a gaban mimus sakina to kasancewan fa'un da wawun sun yi musharaka ma'ana sun yi tarayya da mimun wajen mafita da wasu sifofi to za a iya samun mimun ɗin ta siffantu da ikfa'i watan mimun din gunnan ta zai iya karuwa akan gunnan asliya to shi yasa sai ya nabahantar da mu kamar da sauran malaman ta juji suka nabahantar cewa walakin fil wawi wal wawi ko kuma inda al wawi wal fa'i ashaddu izharan anan zaka tsananta yin izhari ma'ana zaka daure mimun mimun sakina din zaka daure ta da lafanka zaka daure ta sosai sannan sai ka zarce ka furta fa'un misali wa hum fiha wa hum fiha kamar haka suna son nan ka kula da daure mimu sakina din da kyau inda aka sami fa'un da kuma wawun a gabanta saboda mene saboda kada ita mimun din ta siffantu ko ta yi kama da fa'un ko kuma wawun a wajen furuci saboda mene saboda na farko dai dukan suna fitowa da kalabba ne ko ka furta ma sai ka furta fa kaga dan di bambanci ne dan kadan amma ka furta wa ma wa ma kaga mafitan su dai ko shine wal ittihadin li qurbiha saboda ita mimun da wawun afwan da saboda ita mimun da fa'un sun yi kusanci wajen mafita al-mim takhruju min baini ash-shafataini mim tana fitowa ne daga labba suna ce mishi suna ce maza bilabial ko bilabial ita kuma fa'un tana fitowa ne daga nam waɗannan haƙwara na sama tare da taimakon libi na ƙasa ko fa fa fa kamar yadda ke furta f wajen turanci sannan kuma wajen wawun da mimun ɗin za mu lura sun yi ittifaki wajen mafita wannan likurbi ha ai likurbi makharajul mim ma'al fa makharajan sun yi kusanci wajen mafita don haka yau waje baka daure ita mimin da kyau sannan sai ka furta fa'ul kai tsaye ba tare da kayi jinkiri ba wa hum fiha wa hum fiha kaga anan mimin ta sifantu ba da mene ta fara ta sifantu da ikhfa'i wannan gunnan da kai ba a so a ji gunna fiye da harka biyu ana son ne a ji tsantsan gunna asliya ba gunna sunaiya ba wa hum fiha khalidun wa hum fiha wannan kuma hukunci duka an yi ittifaki amma banda kalun da ibni kafir kamar da na faɗa wajen mimun da kuma ba'un wajen ba'un ma suna yin sila a nan gurin wa hum fiha afwan wa humu bil akhira wa humu bil akhira haka nan wajen wawun ghayril maghdubi alaihim wa himwa himwa kada mutum ya jinkiri alaihim wa kaga mimu da sai ta sufantu da gunna sina'iya to da kanan kuma sai a samu ikhfa'i ko makamancin wannan wanda ke shi ma wannan malaman fannin sun ce bai yi ba Allah ka fahimtar da mu shine yake nufi da wahazar ka ya kai mai karatu ka guji idan muka ce alhazara alhazara kaga wannan wani siga kenan na'am siga tutta hazir ko yawwa mun ya cikin abin nan za mu rinka tabo a kamar luga ba wai kawai za mu karanta karatun bane mu fassara mu ce ba a'a ai lugan shi ke dada haska kama karatu tukan cikin iko Allah wa hazar ka guji ya kai mai karatu ka guji lada wawun ma'ana ka yi takatsantsan wajen harafin wawun wa fa da fa'un an taktafi kada ita mimun din ta siffantu da ikfari me yasa haka likurbiha saboda kusancin mimun da mene fa'un wajen mafita walittihadi da kuma ittifaq al-ittihad mana al-ittifaq mun gane ko muttafiqun bai kuniya to alhamdulillah Allah saka dalheri abin da nake nake nake son kawo ittifaq din yana da ma'anar mene ittihad ittifaq ittihad wa ma wa ma mafitan su ɗaya ne min bai ni shabatai ni sai dai wajen ma za ka ɗabba ka ɗabba za ka fama ɗabbanka amma wajen wawun za ka mene ‘yan uwa abinda zai baku sha'awa da wannan ilimin wannan ilimin zai taimaka maka wajen fahimtar ilmin aswat na larabci cikin ikon Allah sun ta'ala alhamdulillahi dan abin da Allah ya hore na yi rubutu akan littafin oral english step by step akan oral english cikin taimakon Allah ta wannan ta hanyar wannan tajwidin ne Allah ya dada fahimta da ni shi wani oral english mun fahimci wannan ko yawwa a dai dan matakin dan karatun kadan yanzu duk turancin da zaka yi kai za a ce maka to wannan eh ka fita inda bature ke fada ko kuma kai Hausa Allah dai Allah shi gafarta mana to abin da nake so influence watan amfanin wannan ilimi cikin iko Allah ta hanyar shi sai gashi Allah ya bude da an fahimci an dan fahimci wani abu to haka abin yake ta hanyar duwunda Allah ya bashi Qur'ani ya fahimci Al-Qur'ani sosai to za ga sauran darussan maza ga ka duba masu sciences ka je AB kai kallo galibi faculties na sciences in ka ji ana ne first class second class to masu nuna muku gama wani Allah ya sa mana albarka ma'adacin Qur'ani ne biological science ne ko to da Allah yan wa a karasa shi cikin adda da saura kuma saboda yana neman kuma ya ci gaba da karatun ne mahaddacin Qur'ani ne gashi kuma ya dauko da ruwan susi alhamdulillah first class bi ta dashi to yan uwa wa fi zalika balle da fasul mutalafisun sahabbai wasu sai da suka shekara 50 sannan suka zo suka duka suka haddan Qur'ani alhamdulillah to mun kuma ni fa kai fa sai sai mu dage kenan to Allah ka samu dace saboda haka yan uwa a taya shi adda da sauran yan uwa musulmi yana kokari ya samu ya je ya ci gaba da karatun to Allah shi ya sani tare da albarka ga baki da mu fa'arifi ka fahimci wannan ka gane cewa yayin da ka zo ɗaure wawun da fa'un a ɗaure mimus sakina idan ta zo kafin wawun da fa'un to sai ka yi takatsantsan saboda kada mimun ta siffantu da mene gunna suna iya wannan zai ba dama ta zama an yi mata ikfa'i saboda haka sai mutum ya guji wannan Allah ka samu dace kai sai hukum la ma'al wa la mil fa'il na'am to to a to bari mu canjin kawai na na'am to wanda yake da tambaya ko kuma tambayi muna iya na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Mm. ba mallaba shefi ko je ina jin mun magana wannan ko wajen al-ikhfa wajen al-iklab da al-ikhfa shafawi mai isnadi har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam shine ka ba mallaban ka insha Allah subhanahu ta'ala zan nemo mana video wanda wanda Sheikh Amir Rashid Suwaid yayi bayani insha Allah Dr. Amir Rashid Suwaid insha Allah ta'ala na zo da bidiyon ne ta tura ma bannan ban sani kana bidiyon ok insha Allah subhanahu ta'ala zan nemo shi Allah ya samu dace na'am ma lallai ka tabbatar da cewa ya wa ya khulu fihi buhana na'am cewa lallai shi al-imam imam hafs sai ka da bin kace wafaka ibn kathir ba lalle kuwa ne Allah ba da eh to Allah saka da alheri Allah shi bada lada na'am malam bil munasaba to na'am kada ta'amal ma'a qaulillahi tabaraka wa ta'ala wa in tashkuru yardahu lakum na'am kaifa nata'amal hada baina eh lalle na yi kokari mu ga na dan kokari mu duba sai dai ina ganin amsan ka ku bari sai in mun shiga cikin hidayatul musafid dama ne bayani zamu rinka dan fadar karatun ko insha Allah subhanahu ta'ala idan mun shiga cikin hidaya saufa tujabu an hadhihi hadha su'al insha Allah insha Allah ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullah na'am to eh gaskiya ne ta yi sai yanzu zaka bani na'am malam na'am nan a wannan hukuncin yadda ne bayani shine idan aka samu harfan guda biyu sun zo da wasu sila duka ana ir'iza nan dukan qurra'u suna yin izhari ne amma banda al-imamu susi shi al-imamu susi yana yin idgami ne wa ya'lam ma fil barri wal bahr kamar haka wa ya'lam ma fis samawati wa ma fil ard misali alam tara kayfa rabbuka bi ashabil fil ka misali yunfi kayfa yasha kamar misalin wa nazkura kathira mun fahimci wannan ko to Allah ka samu dace kada da mu insha Allah zamu zo mu karanta littafin al-idaa fi usulil qira'at insha Allah ta'ala akwai wata tambaya nan da aka rubuta tun jiya amma gaskiya yanzu ne tambayin ta iso wajena in na fahimci tambayin tana magana ne akan yadda za ta ja miqdarul la mudud musamman maddul lazim kamar mun yi bayani jiya shi madda idan za a tabbatar da adadin harkoki da akan ce madda kada ana ana jin shi harka biyu ko harka uku ko makamancin wannan akan yi amfani kamar yadda malamai suka fitar zaka damke in yatsunka ko kuma ka buɗe su idan ka buɗe su to zan rinka lankwashe su da hali madaidaici kai ba da hali mai sauri ba kai kuma ba da jinkiri ba idan kan laka da ɗaya kila misali da kana har sai mutum ya je kofin doka ya dawo sai kan laka da mun banci wannan ko hali ne madaidaici wasu kuma sukan kiyasta shi da tafiyan sakan na agogo kis kis kis kis ko kuma tik tik tik tik tik tik da kamar haka misali idza jaa nasrullah mun fahimci wannan ko a dai masu malamai za ka samun bayani insha Allah ta'ala Allah ka samu dace jazakumullahu khair mm na'am to shi idan ka zo tsayawa إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء wannan idan muka lura kyau ga harafin alifun ittasala ma alhamza ko a alifun da alhamza sun hadu ko to asali wannan ya zama almadul wajibul muttasil amma da yake ka tsaya a kai kaga wannan alhamzun sukun ya bijiro masa to yanzu maddoji ne bi suka hadu akwai alwajibul muttasil akwai kuma almadul arid sukun to nan sai a amfani da al'akawa ma'ana sai a amfani da hukuncin da ya fi ƙarfi akan mara ƙarfi ai ko wajen gado ne ma gaɗa gaɗa tsatso shikenan kuma sai wani can ya zo ya gado ka gani Allah shi kai mu za mu zo a hankali a hankali ta Allah ka sa mu dace ban insha Allah ta'ala idan muka shiga cikin hidaya za mu ƙara ganin waɗansu bayanai haka insha Allah Allah ka sa mu dace almadu al'adar sukun al'adar sukun shine akawa ai akawal mududi afwan lazim shine akawa akawal mududi lazimun sai mini kuma to kada da mu zamu zo insha Allah akwai baiti ma musamman zamu zo cikin yayin da muka shiga cikin hidaya to zamu rinka fada da karatun zamu rinka fada da shi insha Allah ta'ala Allah ka sa mu dace na'am subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk